ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara ɗorinmu a markas ahadu suna da jama'a wanda ke gwalkar kada birnin da makaran jamhuriyar Nijar. Yau muna talata tara ga wata na rabi'ul akhir ko rabi'ul thani hijira shekarar 445 wanda ya dace da 24 ga watan goma 2023 yau insha Allah za mu yi darasi na 133 cikin littafin bulugul maram insha Allah darasi 134 insha Allah a darasi da ya gabata mun kawo ƙarshen ruwaya ta abu huraira ruwayar musulun na kashe ko hannu da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi na kakuyi hasada kakuyi turin ciniki ba da ne sai ba kada ku kyamaci juna ko kin juna kada ku ba baya kada ba juna baya kada wani ya yi ciniki akan cinikin ɗan uwan shi da kira ku zamanto bayan Allah ‘yan juna kuma da bayanin musulmi uwan musulmi ne baya zalimtar shi baya takar da shi baya wulakantar da shi kuma da cewa tsoron Allah dai a zuciye ki ita ya isar ma mutum sharri a gare ka a ce kana wulakantar ɗan'uwanka musulmi naka ta dukkan musulmi ga musulmi ko haramu ne da jinin musulmi da dukiyar musulmi da mutuncin musulmi haramu ne ga musulmi ya keta su kuma haramu ne ka ci dukiyar dan uwanka ba kan haƙi ba haramu ne ka zubda jinin shi ba kan haƙi ba haramu ne ka ci mutunci shi ba kan haƙi ba wannan shi ne ƙarshen karatun na darasi da wuce ruwan musulmi sai yanzu za mu tashi kenan عن قطبة بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم جنبني جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء أخرجه الترمذي وصححه الحاكم واللفظ له أنا رواية kutubat bin malik yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana wata addu'a ga yadda yake yin wannan addu'a iya roƙon Allah Allahumma jannibni munkaratil akhlaq Allah ka nisantar da ni game da hali mara kyau mugun ɗabi'a ko mugun hali a ce mugun hali ya kunshi dukkan wani aikin banza da dukkan abin da Allah bai so na kane Allah ya kare ka da dukkan wani abu wanda ayyuka da Allah bai su ko halaye marasa kyau ce mugun dabi'a haka wal amal haka Allah ya kare ni daga dukkan ayyuka waɗanda ba su da kyau hali da ayyuka marasa kyau wal hawa hamma al hawa al anfus Allah ka kare ma raina bin abin da yake ba shi da kyau da sha'awar san abin da yake ba shi da kyau so da yawa ɗan adam ya iya gano kaza ɓanna ce ko laihi ne amma san zuciya zuciya shi tarinjaye ya rika wannan aiki duk da ya san ɓanna ce kuma ya san laihi ne amma zuciya shi tarinjaye shi kenan a ta hawar nafs allah a kare wani abin da zuciya ta rika begen aikin banza aikin da ba shi da wal'aduwa nan addawar dawa الداو والدواء الداو جمع شيء الأدوية الأدوية شيء جمع الداو الأدوية شيء جمع حقتها الدواء شو كما الداو جمع شيء الأدواء جمع جمع الداو الداو كنا cututtuka Allah ka kare mu kare mu daga miyagun cututtuka ba su da magani an kuwa san da cuta aka ce misali ga wata diabetes ga wata wadatar kirisar ga wata su masu cutar da su ga turugira da wasu da wasu da magani suna da wahalar magani ya dai a nan kuma ita yi allah allah da yaka a kuma murata to kenan kana neman allah ya raba ka da irin wannan cututtuka marasa kyau mana miyagun cututtuka an ƙara mai rabuwa da shi ɗaya ya rubuta amma akwai cuta da take damun ka da baka rabuwa da ita kana kusa allah ya kare ka daga irin wannan miyagun cututtuka magana da ce rubutuwa ma gaskiya ta kunshi ababe da yawa na masu fa'ida a cikin ta addu'a ce rubutuwa amma ta kunshi Allah ba kuma abin Allah yake kama rayuwarka idan Allah ya maka tarin samun wannan addu'a Allah ya samu wannan addu'a shikenan ka samu tsira insha Allah Allah ya raba ka da halaye marasa kyau ayyuka marasa kyau zuciyar ka ta so abin banza kuma da miyagun cutuka kaga shikenan sannan mai ta'addu'ar اللهم جنبني منكرات الاخلاق والاعمال والاهواء والادواء wannan ruwa imam turmuzi ya roto da imam hakim ya inganta ta wani kusa da makama na hakim kenan sai wa an abbas radiyallahu anhu ma qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tumari akhaka wa la tumazihu ولا تعده موعدا فتخلفه أخرجه الترمذي بإسناد ضعيف عباس رضي الله عنه كبار الأباري أرواي كمان أكدن كانت زوا كما الله صلى الله عليه وسلم cewa la tumali akaka kada kai jayayya da dan uwanka wala tumazihu kuma kakka mai kakaci almaza kakaci ta hausa kamar dan dewa magana ce ta da ayi dariya a dan shakata amma na aka iya yin ta annabi ma su annabi na yin maza amma bai kariya ba ba kariya ciki yanzu misali akwai masu yin ta kariya ta abokin wasa ko mata abokin nanki al'adun wannan to ko a hira ko a wasa babu wasan ƙarya almasu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam kuma shi an ce fitar bare wani shi misali yayi da wanda da ta rasulullahi ina so a bani abin zanta yaki yace ai ni bani da abin hawa na yanzu kun sai dan tabuwa sai bin naka ta ba ya rasulullahi zaka dan dan tabuwa na zaka ke ni yace ba ya ya mutu ya ka ka kora kora kora kuma ba dan tabuwa ba shi ya kai jiya shi zama ya shi ba za a mishi magana ɗan tabuwa kamar shi ya kai magana ɗan tabuwa ya ji ya nuka ce ya ka ce akwai rakon wa ɗan tabuwa ba kaga na nabi ya mai da'in da ya mai da gaske ne haka ne haka tsohuwar ta ce ya rasu da kalli ana san aljanna ta ce a tsohuwar ce ga aljanna tsohuwar ce ga aljanna ta ce ba ta da kuka wayo mun gama yawo ya ce ya gaji Allah ya ce in na sha na wannan sha faja'alna hunna abqar kina shiga amma ba kina tsohuwa ba Allah ce za sake halitta sabuwa kun za a mata za mu yi da kuma duro ita kuma shiga aljanna ba shiga aljanna zuwa da nuna mai dan a yi dan kakaci ne ya da haka ne a takaice da kenan to shi ne bayani a baya cewa dan an ce hadisi ya iya da rauni ba shi ne hujja ka za ka ture da abin da ya kawo ya kan magana da ya kawo ta aure da ba akwai ta ko akwai harkar kanta shi dai amma wannan ruwaya wanda sanadin ya da rauni amma diba abin da yake ciki duk da musulunci bai hana ba na magana jayayya ta abin kwarai to amma haka da ya yi da abin da a yi gardama kwarai an san gardama tana kawo da yawa kwace da yin sa'ani ganin wannan fa'ida ba ta neman gano gaskiya ba ta bincike gaskiya haka kullum jayayya ne ba kuma ta ba ra'ayina kamar ta kala da kun da ta ra'ayi shine ba ki amma jayayya ta bincike addini ka ce kaza na ce kaza addini mun tarka wannan wannan ƙara ilimi ne
kuma makarana abu da farko mun ne ran Allah yake cewa in yi su ana gardama a masallaci daɗi ke ji me yasa kiji da ce kenan ana gaba kai ilimi kenan ana ganewa kuma da ana gardama a hakan da ba kana kawo ta kana wuce ka kenan akwai alama karatun da yana nan da yake inda ba ni ta ba gardama kuna karanta shuru ba komai kuna haka kai ba matsala kenan gardama ta fa'ida ta nan binciken gaskiya ba ne da ta ba to kenan maza ma za a yi ka a yi abin da yake na ƙarya a ciki ya ce wala ta ilmu mu'idan fatukulifu kuma kakkawa musulmi alkawali ka saba mishi kuma ta kakkawa mutum ko kakkawa mutum ko kakkawa ne ba ta ba alkawali ko da kawuli tabbas alkawali ko da kawuli an ana a saba ma alkawali ko da kawuli abin da alkawali cika alkawali misali muka ɗauka maganar Josefa radiyar anhu lokacin a yakin bada uzaifa ya hijira daga makka zuwa madina a hanya kwallo za su kama shi a hannu shi da baban shi za su ta madina a nan da shi da su da kyar suka bar shi amma da sharaɗin kai ya game da muhammadu a yake su kai ya game da shi da za su yake muhammadu suka ce za mu barka amma da sharaɗin kakka iske muhammadu a yake ya ce yaro ya kunce ya tafi sai ya dawo ya kewayo ya suko mazana a wurin badar a badar ya ba annaba labarin ga da muka yi ƙureshawa sun kama ni amma ga yadda da damu zana ce ka cika alƙawarin da ka musu hukumar dokar kalaban bukatar kwatai wanda ya ce ko zai fa ka ta yi ba bukatar ka mu za mu da mai su kaga a nan kawure ne kuma a halin ana bukatar an gwasa musamman da yake bukatar mutane a badar an mutu ba da ne yaƙi ba sai ga yaƙi ya gama gadan-gadan wurin bukata ne amma muhimmancin alkawari ko da kawari da cika shi annabi cika cika alkawarin da ka ɗauka mu kun zama dogara ga Allah mai rike su na kenan akwai mutane masu ganin ana mu'amala da kawari balle masu aikin furoje ko su ce su ga kamar furoje ke kawure ne ko su take kawure ne ko kawure ne aka yi da kai za a biya kaza za ka aji awa kaza ka cika kakka yayinci kakka cika wuri da samun hujja ta kayinci bai halitta a takaice kai ko mun san magana ce amma annabi ya kawo cikin halaye na halaye na mutum a kowai zawa da aka haifa to kake wannan ruwa ya ko da hadisi sanadin wannan da kawo na a gere iya da wani amma abin da suke ciki suna da muhimmanci kuma magana su ta zo a wuri da سي وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حصلتان لا يجتمعان في مؤمن البخل وسوء الخلق أخرجه الترمذي وفي سنته ضعف منزلنا صلى الله عليه وسلم يتي حصلتان هالايا هال هالي غلابي وهاليا غلابي la yajtami'ani fi mu'min ba sa haduwa akan mu'min a same shi marwaci ne mai mugun hali ba sa haduwa akan mu'min kada da wannan ruwa ya yi magana akan raunin hadisi amma ta kayan magana ruwa ko ba ka tare mana ruwa da magana mugun hali Allah yake faɗi ya hada halin mu wani da zai baka ruwa wa ya wani wa ya wani nasu da ko halin na kai kuma na magana wala wala tafaddu al miskin da dai awowi da yawa na na umarka shi wani suka wula kuma kullum awowi dai na ƙwarƙani ma da zama sun yi zargi da yawa akan akan ruwa ruwa abu ne mugun aiki ne ko da wannan ruwaya ba ta da kyau dai halin ba halin imani ba ne ruwa ce kuma ruwa ta inganta annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi wani wayo shugaba ko ce wani ya ce ai marwaci ce wani ce marwaci bai shugabanci a takaice dai rowa abin zargi ne kitabun suna duk da wannan ruwa dai na magana ce bata da inganci ta ciki na same ka marwaci kuma da mugun hali wanda mun san annabi sallallahu alaihi wasallam iya bayani abin da yasa mutane gidan aljanna ka ci sun khulu kuma da magana wata an ba annabi labari tana azumi ga qiyamul layl amma tana cutar da makwatanta ne ya ce tana wuta wuta ce a takace dai kowa san mugun hali abin nan mummuna amma da wannan ruwaya tana da rauni sanadin amma abin da ke ciki an san zargi da aka akan rowa haka a zargi akan mugun hali وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المستبان ما قال فعل البادي ما لم يعتد المزلوم أخرج مسلم wannan ruwa musha bayani a baya kama kawata abinda yake ruwa ta musulun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa al-mustabani masu zagi guda biyu ka zage shi meda ma kala abinda suka hadi ko me suka hadi a zagin su fa'alal badi laihi yana kan wanda ya fara na yi ma koyo fahimta take mara kyau duka suna kawo ta kan wacce ruwaya ta shahara ta annabi da magana kan kabira ya ce sabu rujula a barajula su a ba wa mu ta magana da ya mutum kabira ɗan ta ka zagi uwa yanka ta yasu wula ya za a mutum zagi uwa shi ce ka zagi uban mutum kuma zagi uban ka kuma da yanzu ta fasa ya suke nan kowa da ya wuce a annabi ya magana kabira ashirin tambayi ya za a mutu zai yi uwan shi ya ga magana aka zai yi ubanka ka zagi uban wani to shi ne ya zagi ubanka kai sai zage shi shi rama ce ana kuma wani abu ba da shi kwata shi da kuma sai kuka cewa ko kuma zagi uban shi a ni da zagi uban zagi ubanka ni rama ce ni man da eh illa san ko masa bala ko gafara shine kurin muhimmanci wanda hakuri yayi yayi amma magana cewa ba magana gaskiya ba magana laifi ga wanda ya rama ba duk abin da ya ma ɗan zai kalama karama ba kai ba shi da yanda ya ka kai baka zai ba ta zai ubanka shi zai uban shi shi wanda ba da wuce har zai tafi azab bayani duk kenan kalmar zagi mai kullum magana ramuwa ko bugu ne akwai wani kisa akan manna ko bugu ne ko me me ramuwa bai da yi kutuwo duk abin da ya ma kai ramuwa ta daidai ko ido huta maka ido da shi ko haka hannu hannu ha haka kisa da aka ran gaba daya ina rama kenan kullum iya kan da bara kisa ko musulunci yana zaka isasi mala ce ma wuri mala ce wuri kisa sai ta ruba isasi ma rayuwa ce ma isas arama na ka magana wannan hadisi wannan magana da aka ce kabira ce zai mahi mutum ana magana shi mutumin da ya zagi uban wani ana uban shi ana ce ya zagi uban shi dan shi yasa zagi uban shi kamar shi yayi amma kai mai ramuwa ba da laifi shi wannan ruwa ta musu take take ma fasara da karara al mustabani ba qala duk mutum da kullum na cewa magana a yayin shi yake kai kai hakuri amma iya wani mutum zai fasa hakuri ko iya mutumin kamar hakuri kamar hakuri hakuri alama iya kamar kuma ana bari da to sai kamar ne karama to kai da ba ta kai lahi kai marabuwa shi ne zaki uwan shi kuma zaka da kamar da uwan shi shi da kenan rasulullahi ne ce almustabani ma qala masu zaki guda biyu abin suka fada annabi ce fa'ala albadi lahi iyaka wanda ya fara ma lam ya'tad almuzalum mataka wanda ya rama da bai huce gona da iri ba ya ma zagi da kame goma ko biyu a nan ƙari ne da zai ko nan ɗan gyara biyu ba amma in dai dai da yawa kame da mashi ba da ibi in dai ba ku wuce gona da iri ba da wata faka lahi kai mai ramuwa lahi iyakan wanda ya harza zagi haka ruwa ta ƙarara sai wannan ruwa ta tamsu wa ana abi sir mata radiyallahu anhu qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man dara musliman darahu allah ومن شاق مسلما شق الله عليه اخرجه ابو داود والترمذي وارسله abinda yake wannan ruwaya cewa manzana sallallahu alaihi wasallam ya ce man darra musliman darahu la duk wanda ya cutar da musulmi Allah zai mai da wannan cutar wa kanshi inda kai manan kazaran to Allah zai da zalunci in ka cutar da wani Allah kai ma nan sai cutar kai ma Allah zai mai da maka abin da kai amma shaka duk wanda ya gallaza wa musulmi shaka Allah da Allah zai gallaza mai shi kenan ayi hankali da cutar da bayan Allah la dara wa la dara abinci sai wa ana abi darda radiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبغض الفاحش البذيء abin da yake ruwayar cewa nan sallallahu sallam ya ce lislim mai kaca inna la yabi fasibi Allah yana kin mai danyen magana alfahish albazi mana wanda yake kuma mana mutum mai ɗanyen magana ba ɗanyen mutum alfasar alfush duk mugun aiki ne magana ce to za ta albazi ke nan mummunan mutum mai batsa batsan batsa a hausa batsa an san batsa a hausa kullum mutum kalma ta ɗanyen ɗanyen kalma ta mutum mai so mai jita wanda masu ɗanyen baki ita masu ɗanyen baki ita a hausa Allah annabi ta Allah iya kin mutum mai ɗanyen baki albazi sai ba ruwan shi kullum sai ɗanyen magana ya hudu kullum Allah bai san shi yanzu ba san ka zama to mai ɗanyen magana akwai rajau turmuzi kuma su hau hadisi ne ba ta hadisi ne hasu ɗaɗa ba sai walahu min hadisi ibn mas'ud radiyallahu anhu rafa'ahu wata ruwaya daban ta turmuzi kin amma daga ibn mas'ud radiyallahu anhu shi ma rafa'ahu ya ce manzana salama ya ce manzana ya ce laysa da mu'min bitta'an ولا لعان ولا الفاحش ولا البذيء manzana salama ya ce musulmi ko mummuni mai ta'an mutum wanda yake suka aibantawa da abin da aka aibanta ɗabi'a mutum ko halittar shi kun da ya nasa mutum kun da ya mutum mai ɓata mutum ɓata mutum sukan ɗabi'a ta ko sukan ƙabila ta ko suka wani kasu abu ne ne kullum mutum mai suka mai suka mutum a wata kalama wadda za ta aibanta shi kinan mummuni ba aiki shi ba aiki mummuni ba ne ba sukan mutane wala la'an haka mummuni bai cikin aikin muni tsinuwa Allah tsina ma albarka Allah tsina ma wani ba tsinuwa ko dabba ba ba su tsina ko dabba ko dabba ne ba da tsina kuma ba ma hadarin irin mutum mai tsinuwa ranar salasalam yana bayani ruwa ta fatata cewa idan ka tsine ma wani kalmar tsinuwa irin kalmar ta kawuci ba ta faduwa kasa duwanda ya tsine ma wani duwanda tsine ma wani wannan kalmar tsinuwa ba ta faduwa kasa za ta je ka tunkari wanda ka tsinewar manzana sai ce idan mutumin ya cancanta a tsine mishi sai ta sabka kan shi amma idan bai cancanta ba a tsine mai ka tsine mishi za ta yi baya-baya ta komo kan inda ta hudu shi ne haɗarinta kai mutum ya hankalin tsine ma wani ba tsinuwa ba ta da kyau kakra ta koma kenan haka wadar fa'ish aka ce alfashi a nan kurin mutum mai mugun aiki mai alfoshi dabin da wuce gwamnati da abin da kuma mummuna mugun aiki na ya kafin walar bazi bazi mai magana ta tattar magana ta batsa magana ta batsa shi albazi wa hassan kuma ita wannan kenan imam turmuzi ya kawo shi kuma ta hadisin hassan kuma hakim ma inganta ruwa da zara kudi ne ya ta ruwa ta hadisin makufi da hadisin ya tabbata kwan hatta marufun ya tabbata sai ya ce wani aisha ta radiyallahu an haƙalat ƙada rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ta subul amwata fa'innahun ƙad afadau ila maƙaddam aka rajin bukari aisha radiyallahu an ha tana ba da labarin cewa manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la ta subul amwata kakkurin ka zage matattu kawai mutum manza ne wani ka zaka zaka bayan mutu me annabi ji ga musu domin ba wata fa'ida ci domin fa'inam kad afada hum da maqaddamu sun rika ma ya ka tayi sai suke shi ne ba ta maka ga lokaci da abin da ya ka tayi mugun ne ya suke muku ake shi kina ka ta maka kanka da zage mutacce Allah ta da tashi na ba wata fa'ida dan ma me mugun ne suke dan shi kina kakkurin ka zage su da kuma ta kuma irin wannan zagin su yana kawo matsala ka yan baya ga su masu ran an ce dangi ko yan uwa duk da wata ruwaya ta ikirma wadda ta shahara cewa ikirma lokacin da ya zo iya musulmi wai wannan sai da ya zo musulmi suka tana ɗan abu jihadi suna zagin abu jihadi na abin da ya yi annabi ce la ta subul amata fasabul amata yusibul haya da ya wannan ruwayar to wannan ruwaya ba dama ne ba ta inganci sani kyakkyawa abin da ke ture ta cewa musulunta da ikirama ta zo bayan bude maka shi kuma abu jahil ya mutu tun abada na gan magana tuni da ya musulunta an ji mama da magana abu jahil ya shiga layin mutattu kurin an ƙarfa magana shi kenan ba ba lokacin mu ne ba da ya zo ne a wajen bisa ma alaƙa ta fata don shi ikarama annabi zalama haya haya zo buɗe maka iya cikin da annabi ma wanted ta don da ya kama su kuma kashe su kuma ko a da ko sun kama daga kaba ka tabar su don ya yi ikarama ƙwaya ɓanna ko ma da iya da rabo ya samu kamun ƙawa wanda an zo da shi da kayan dabara dai annabi sallallahu alaihi wasallam bai iya nemi karamci ya nemi amma daga baya ce shi me yasa lokacin da kike me yasa kuke kashe ta yayi magana to ya rabi ya rabi ya samu kenan amma annabi kar ya ba dama kashe shi kuma aka shi kuma ya niyya ne ko kashe shi zai ko kashe shi zai Allah ya sanya da rabu ya niyya zai zo to ko aka kashe shi ne ko ya zai imani duk ya san annabi mai wannan kuma ya tsere zai ta ha shiga jirgirwa karfin Allah mutum ya da rabu ya shiga jirgirwa wurin tserewa ne ai ana cikin jirgirwa jirgin yana tambar-tambar zai nitse ya zai kama latar uza sai masu ake jirgin suka kai kai kai ana ba kawo latar uza nan sai allah ba kawo suna cikin halin ba kawo suna kuwa ya allah suka masu kashe da tsawatarwa ka suka kama suna latar uza ana ba kawo suna kuwa ya allah an shiga halin halin teku to shi wani rashin kai ta uku ya ce idan ana wani hali na bala'i na mutuwa ba kawo suna latar uza ba ta amani ta bai wani dama to a nan ya sa ma rashin kai ta shi kuma an haka ne in dai ya tsira wala zai koma ya imanin muhammad komai zai wakana ya miya wanda take da ta ba ana halin su sun suna bata mun yana su ake zane masu ake jirgin ne su sa nan ta bace ya allah kurin asalin kenan ya dawo baya tsere ya dawo ku duk da ya sami wanta da mace kurshi zai zo bi imani ne a ce ya musulunta wani zai tarihi musulunci iya cikin musulun suka bude suka suka bude masa suka shigo abin afirka iya cikin na gaba gaba wasu suka yi aiki kwarai ya zama ya zama komanda na yi musulunci kuma gaba komanda ya zama cikin komandodin buɗe sham sauransu na buɗe na fitowar islamiyya da kai ya zama komanda iya da rabuwa cikin addini a takaice dai wannan ishadisi yana mana ishara ko annabai na hana mu zagin matattu ya ce ma me fa inna mu kan afa da ila ma qaddamu sai iski abin suka aikata da shi kanka bakan kawada wannan ruwa ta Imam Bukhari wa an Huzaifah radiyallahu anhu qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam لا يدخل الجنة قتات قتات معناه النمام معناه سديت قتات معناه متم wanda yake yawo da an da gulma an ce mai gulma da kurmutu me da gulma dokar magana wannan ta kai mu wannan dan ka bata al'umma kai wannan wannan wannan ce magaza wannan ce magaza ka san ko abin zai kawo bacin zukata tsakanin su shine annamam kurin qattat wannan namam ma'ana sai ya shi da namam kenan annamimi bai shiga aljanna wannan yana da cewa wani mutane suke kawowa to ya aka yi kuma an ce laihi bai kamutar da mutum raunin ruwayoyin da dama ya ce kaza bai shiga aljanna akwai in dai kullum akwai ƙa'ida sanar na musulunci ko da ba kama ita ba din da kaga an ce wani bai shiga aljanna ko bai samu kamshin aljanna za ka gama da masauran ruwayoyi na magana in dai ba kawurci ba ba abin da za a dawo ma wuta wannan ƙa'ida ce amma kuma wanda take babu saɓani kanta kenan ko ya shiga kayan san dai gamin harko kenan idan da ya je wuta ya sha hala kuma da cewa Allah subhanahu wata'ala irin cikin tsakin magana ta aqida ahlus sunna wal jama'a ta ce kuma qaida sanannan ta ahlus sunna wal jama'a eh na san wani ya annabi munci ya gama da wani kuma laifi ne wanda aka ce wuta amma ni ban da man ce wani dan wuta ne dan ya annabi munci har ba na bane matuƙa ba suka bace da Allah tsakanin bawa da Allah ne shi ne ka ce aƙidar suna jama'a ka ce wani iya cikin mashi'a ta Allah kurum ne mashi'a ta Allah mana iya ya mutu kanmu da ya mutu kanmu gaskiya wani ya mugu mutuwa ya mugu cikawa iya aikin manza haka ne amma ba ta ce wani ce wani dan wuta ne an ce ayyana wani dan wuta wani ba naka bane ba haka ka ce wani ta dan aljanna ko aljanna ko kada mutum kware ne baka ta wani aljanna idan wani ya kyau mutuwa muna mai fatan fatan shahada ko wata kaza muna mai fata hatta da muhammad zai zama zamanin zai ce wani a ce ya shahada wani shahidi ne ce hatta annabi ya hana irin wannan abu a gida da sanar baka ce wani da ya tambaci wani a muna fata wani allah karbe shahidi haka muke ce muna fata wani allah karbe shahidi ya shahada amma kai ke ce wani shahidi da katse don manzana yana raye a zaka ce la wani ya shahidi ce la waga mu dan wuta ne to na ga na ke sai a gida suna jama'a ba ma tabbatar da aljanna dan mutum ya dace wani dan aljanna kai dan aljanna ne haka mutum wani kai dan wuta ne ga muayyad ba yi dukkan mutum duk ibada ce zai ce muna mai fata baka ce wani kun aljanna ne a muna ma wani fata aljanna muna mai fata mai kyauta to shi ne nan amma ban mu yanke mai to inda ban mu yanke wa mutum aljanna haka muke wani dan ya mutu ya samu alamci dan wuta ne wani dan wuta ne wani a lalle ya ya mutu aikin da annabi ko Allah ya karu muta aiki ne kwarai a kwarai karu muta kai shi amma zakarin bawa da bawa da bawa da ubangijin shi ba a shiga amma shirka ce karar wannan amma da muke da yake sabai ke cewa manzo Allah ya ban aiki ya ta san hasan mamuru ta kabarin shi ko shi bin nar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na da shi na na don da almuhimmi dai muna bayanin kan cewa ba a yanke wuta ko aljanna ga ma'ayyan wani dai kyakkyawan zato ga wani ya samu shahada ko zai shiga aljanna na mai watar haka haka wanda ya kuma mugun mutuwa cewa da ya mugun mutuwa amma ba mu iya cewa ɗan wuta ne kuma ina bayanin daya cikin sabai yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ban aiki ya ce min haisa ma marata bi kabar mushrikin fa bashiru bin nar din da kaso wucewa ta kabar wani mushriki ka ba shi albashir dan wuta ne ka kenan shi kawuri kullum dan wuta ne ka tabbas ban nemi da ka wuce amma dai ba ka wuce ba kenan ba ka da tabbas cikin ka ce wani dan wuta ne dan iya laihi ko dan iya ban Allah ka ce dan aljanna ne ba naka bane ba da wata kyakkyawan wata ɗan janna kyakkyawan wata ya shahada kowa ne ya mugu mutuwa gaskiya mutu ya kaza amma abin da ya hana kun yankewa shi ne ba nawa ba sai hadisi na anas shi da wani na ƙarshe wa an hussein fata radiyallahu an hukar ƙada rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya dukkan jannata ƙattatu annamimi shi ne ƙattatu bai shiga aljanna وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كف غضبه كف الله عنه عذابه na abinda yake ruwayar cewa duk wanda ya kame hushin shi ya ƙi aikata hushi allah zai kame mai azaba gobe kiyama da akwai ruwayar ta tabbata cewa duk wanda ya haɗe hushi yana da ikon zartar da hushin cewa Allah zai ba shi damar zaɓar matan huru'in gobe kiyama shi dai san kuma da maganin Allah ke yaban mu da kazimin da gazi wani afina an nasu asan da muhimmancin haɗe hushi mun bayani haɗe hushi wanda ake ba da lada abin yabo haɗe hushin da ka iya zartar da abu ka iya bugawa ka iya kashewa ka iya komi amma ka haɗe hushi kakka buga kakka zaga shi ne ke na ka haɗe shi asaranka a ɓace ɗabi'a ce ta ma haɗe hushi rike hushi kakka bi abin da hushi ya maka kakka bi zan zuciya ka buga ko ka zaga ka yi haƙuri ka rike an ma yarda na musamman don haɗe hushi da kai ya cikin hada mutane ƙwarai da mutaƙi sai bayan wannan ruwaya da ya ce ya karanta barani fil ausar haka iya da shahadi na hadisi ibn umar inda ta wajen ibn abi duniya وعن أبي بكر الصديق وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا سيل ملك كما خرجه الترمذي هما وفرقه حديثين وفي إسناده ضعف wannan ruwaya da aka zama zuwa ga burgu sadiq abinda yake cikinta cewa mazan sarasalama ya ce laris wajen ta habbun hab kamar haddana mutum mai wudari mai wudari bai shiga aljanna haka marowaci bai shiga aljanna haka mai mugun hali bai malaka kan wajen wajen mushi sauransu ita yi ruwa tana da rauni illa za mu doki dai matsaloli na magana yau zara wurin taraban ta tabbata da aibu ne haka ruwa da mugun hali ne amma dai ruwa ya wannan sanadin hadisin da zai wannan layin haka ba shi da inganci ba wa an ibn abbas da cewa turmizi hadisin gida biyar ba shi amma duka dai wanda da yana da wani gaskiya wa an ibn abbas radiyallahu anhu ma qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تسمع حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآن يوم القيامة يعني الرصاص أخرجه البخاري عبد الله بن عباس كبار الأبار إن شاء الله صلى الله عليه وسلم يأتي من تسمع حديث قوم wanda ya je yake turaren mutane suna magana ka laɓe kana mutu tsaye gumi kana jin hirarsu ka san kuma ba za su ba a jin hirarsu ba za su ba ji wannan hirin ya kalabe kake ji kamar salabe to irin wannan layin aibin shi ana ta gobe kiyama azabar da za a maka ta shuraren maganar mutane ba sa so kamar tsirin shuraren maganar su sun ba fi udunin a hannun gobe kiyama za a sa tagulla narkarka gobe kiyama a kulmanka kina akwai azaba ta musamman ta shuraren maganar mutum bai su kaje kan tsegumi na uwa hannun yanzu ga suna hannun salula mutum hama kwasa wani application kana jin magana wani yayi kana ɗaukar magana shi ko ba suna hira da daga labi kana ji abinci ne wani su bu sani ba shi ne mai ainihin wangwara akwai wani suke kasan ekut mai aka cewa ne aka sa sama wadda abu da ke shi to na ce akwai abu da na tsaro ne misali an tabbatar misali mutum wannan mugun mutum ne saboda wani da kama a cimsa wajen bakatar jama tsaro to wannan an san mugun mutum ne kuma ana gudun da wani aibu ya wani ana iya sawa ta wani abu na al'umma zai kawo kare sharrin shi wannan a shuru abin da ke gudu ba lahi bane ba wajen neman kare sharri ga al'umma wanda bane ma kurin da tsaye gumi kuma yana shuka sa hira su kurin kaje ka takkon kaje ka kanada kurin kanada suna yi loka bai dacewa ka sa hira ka ji hirar da ba yi don kai ba ba ka so aji fasu aji kuma gaji ka turara to ga nau'in azaba da zama gobe kiyama za a danna za a zama ruwan ruwan narkakar tagulla a kunne gobe kiyama wa an anas radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuba liman shagalahu wa aybuhu an uyubin nas an suke bada labarin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce horin ciki ko wace aljanna ta tabbata ga wanda aibin shi ya sha mai kai akan aibin wani kudin shi ta gace kuma kai wani kaza yake wani kaza yake kai baka yi ya aibanta mutane da gun layukan su kana aibin bata sauransu kaga zaka shiga da kanka wajen aibanta mutane ka zo ka mun ce kai akan naka ka take naka na kallon wani annabi ce wallahi ya ya rabota mutumin da ta kan sheki kullun neman gyaran aibin sheki an taba zaka ne ba gugula da kuma na sheki da gyara ya kula ba da bincin halawa sun hadisin hasan وعن وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعازم في نفسه واختال في مشيته لقي الله عليه غضبانه akharajahu al-hakim wa rijaluhu thiqat wannan hadisi abin da yake ciki ibn umar ke bada labarin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ta'azama bi nafsi wanda yake ji shi wani abu ne iya jin isa kuma har a aikace a kwallo shi a kan shi iya shi wani abu ne babba ne kuma sa a wurin tahiya yake tamaka iya tahiya iya tamaka iya kwambo iya bar isa ta manya ana gani masu ji da kai ta tahiya su ta ga ana tahiya ta isa ba tahiya ta isa ta kwambo to duk wanda yake ji shi wani abu ne a kan shi kuma yake kwambo ko tamaka wurin tahiya laƙi Allah wa huwa alaihi gadaban zai zama da Allah Allah na fushi da shi kenan a yi hankali da tamaka da gwada isa hadisi ne kyakkyawa duk da ya ce na a kharajin mutum hakim kuma rijalu zakat kullum na bayani rijalu zakat sanadu jayid ba shi bane ba akwai wani abu da zai biyowa a bata hadisi da ta rijalu zakatun wani game da sa ko in kita yana tsawa sama hadisi an ce mai jari zakatun wanda aka jero cikin sana duka mutane kwarai ne a matattu ne amma akwai irsali wanda shi wanda ya ƙarshen magana sabi ne ci annabi ya ce kaka shi ba zargi mutum kwarai da duka an zana amma waye ya tsallake ba sama waye ya mutum ba sa kuma mana suke hatara wajen ɗaukar hadisin mursal tabi'i ne kuma mutum kwarai ne babu shakka kan mutum kwarai ne amma shi tabi'i daga annaba sai ya ce annabi ya ce kaza ya tsaye da wani magana babu tabbas kan ya kuri malamai da ake tace addini yadda ake guje ma addini ba na cikin addini idan waɗannan irin wannan mutane almajiran sahabbai ne sun ga sahabbai kuma bayan sahabbai an musu shi mutane kwarai ne amma su ce annabi ya ce akwai matsala su musu ga annabi amma su musu ce ba wani ya musu sahabi ya musu kun suka suka annabi ya ce musu kaza annabi ya ce kaza to wannan labarin tun da su musu sai ba sahabi kaza ce inda suka ce sahabi kaza ce ba mutana ya ce abu hurairah ya ce ibn umar ya ce babu shakka haka ne amma tabi'i ya ce annabi ya ce kaza tabi'i ne kuma sananne amintacce to mun san kai ba ga annabi ba muna kai ma waye ga mai yana yi wa tabi'i da mu ce ga mu shi to tabi'i a cikin tabi'i akwai masu kuma sai matsala cikin tabi'i akwai masu matsala cikin tabi'i cikin tabi'i masu matsala iya kan matsala ma ba san ma da ruwa su ta iya wa cikin sini shi ne babu kan tsawon idan irin wani abu wani magabata mutum zuba shi ta dubu cewa annabi ya ce kurum ya yi kiri kiri ko annabi ya ce mutum ne ma kuma addini kurum mutum ko a san bai a ɗaɗa annabi sassan ma amma ya ce kurum annabi ya ce mutum kaza kamar kakin misali kakin zalifati na mace jani annabi ya taso ma tasowa ma ya ta iyakar algeria da maroko ya ba shi ta kana ba za a ja mutum malin zai da ya zama malamin addini da magana malamin addini na farko ya zama zuwa da kamar ma hukunci wallahi ma an fita inda a lokacin addinin farko wallahi ba mutum ya magana zama da zama lafiya kun ji sabon annaba garin su annaba a garin su wai ya garin su a faɗa Allah wani ta yi jin tsalle gudu ta je tsalle gina ta wai afirka mai karshen ta wai je wai can wai baka nan wajen ka isa ka kai wata daraja ne da tasirin da mutum ne ba ka nan wallahi ma da yana wallahi mutum ya su mai hukunci dan ƙarya ce baiwa da baiwa da ƙarya ce baiwa kai kinwa habarar nan haba duk wasanar wasanar dini wani baiwa baiwa haba annabi kwashe girma girma annabi haba duk wasanar dini wani wasanar dini wani kwashe sanar dini da kan baiwa da kan gana to su annabi kaga sabon ma tsakanin annabi hutu mai shekarar sattin saba'in hamsin ma da tsakanin masu allah amma ba ta annabi ta yarda Allah shi ne. sai kiran da wani hadisi da hadisi ne kala bane kacin sa sahiha hadisi ya tabbatar hadisi sai wa an sa'ad bin sa'ad radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam al ajalatu min ash-shaytan abinda ke wannan ruwaya cewa gaugawa daga shedan take mana ko mutum shi takatsantsa furut kai ko mutum ana san takatsantsa ko menene gaugawa ta daga shaidan take akhara jawtul muzi kuma hadisi ne hasan wa an aisha radiyallahu anha qalat qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashum su'ul khuluq abin da ke zama wannan ruwayar cewa da ka dangana magana zuwa ga aisha tana cewa manzon sallallahu ya ce shu'um mugun hali ne shine shu'um to wannan mai magana dai a takaice duk da ruwaya isnadin yana da wani tabbas bai da inganci amma san dai asalin shumci a mai shuruti cayi na biyan magana ce an kana shurun fi shayi fafil maskan wadda ba wa mara na da kawai wadda tabbata an akwai shuruti ma ca in kana shurun da wannan matsala mun tana kawo ruwayar ta kawo shubha ta cewa akwai shuruti a mace a ni da ya ce a shurun fil wannan a shurun fil maskan ko fil dar wa mara wadda ba to gan maganganun zaka gane mana magana in ka ɗauka a can ziki hudun kenan ana isa mu kenan ce rashin arziki ko talauci wani bala'i dalilin gidan ne bai dace da kai ba ko ka dabba ce ba ta albarka ta sama talauci ko mace ce mai wace mai horakawa da ta kama ta mai horakawa ko mata ruwayoyi ne a nan magana ta kawa in ka da shi umarwa da kawo in har akwai shi iya tasiri to ana abin da samu su inda akwai to kuma wata ranar ya magana shi mutum mace ne shi mutum mace ba tare da ta kama tare ba su kulu ga mugun halin ba su shi mudda diki mana kuma cin gida ba wani gida gab shi ne kuma cin gida ya ce ita kuma dabba shi mutum dabba koli ta ƙi hauruwa ta ƙi hau ta ƙi haiwa ne shi ne shi mutum amma ba nan ne ba shi mutum wani ba ce shi mutum a kuke na sun kawo fasara shi mutum kenan kana ayar an mace wadda dalilin daga talauce a ce mai horar kafa ce wannan akwai na cikin al'adunmu a samu gungatari sai abin yawa kana an ce don gudun mutum irin wannan ɗabi'a ɗabi'a mutum tana ka saba da ana abu duka yau yadda su ce ka don a cikin abu idan ayyawa kana to in gida na kamar shi ka huta ka sa ayyawa ga layya wani ma na kamar ne ba wani gidan haya da sauransu amma dai hakika talauci bai dalilin gida ba talauci a talauci ka karanta cewa tun farko tun aka da tarkira da tattara zane tun farko kana ciki a rubuta ajalinka arzikin ka sauransu kuma za ka ta arzikin ka ko da za ka guje mutu da ke guje mutuwa ya yi asika kuma an na gome shi za ka kawo dalilin ka armota ita ba ta kadara ita ba ta kadara kai ne ka isa makadara ko da kadara shi ko da kadara shi ta haka mutum kai sa akan shi wani magana mace wai za ta kama ta an samu mugun gatari a arama talauci an samu kana ko nawa kuma nawa aka samu kuma a yi araman da ba a ziya a yi arzikin haka inda wani abu da iya zaba kurin kaka sa aka ga dalilin mace ne ka lamuna bayani akwai sabuwar suka zaba a hakika ne amma ya dora ma wancan abu mun ga sha bayani kan magana armi da yawa takalufikin armi wani iya iya misali na karamin jihar iya kaso shi dama iya yawa kun mutane a shi ana fiya fiya ana kai da kawowa ya shiga lamar armi ya shiga armi ya san armi iya wani daji hankalinta zai ta shimbuda ya ta kyauta ya ta baza dukiya da ya same ta wani ita zai ma wani yan wanta zai wa kuma a zo arme a yi armen tsada ya kashe kudi wajen arme di ya kace jihar ana ya kawo mutane a wajen shi ya kawo ya ɗauka ya kashe kudin shi ya kawo mata gidan shi kuma da shi ɗaya ne ya ci ɗan kashe ɗan ɗan da aka ta ɗan sassan cikin shi kaɗan ya ci ɗan kwakin shi ɗan ɗan guligunin shi aka ba matsala yanzu kuma ya kama ce batacin kwaki dole sai da abinci mai kyau ya an sai namun miya ya sai waye diddiga shi na abubuwa bai gasa nan ka yau ni hauka kuma bayyari kada akwai mika ga tebur ya rage ko ta jira ba kun ga tsayen kasuwa suka wani baka bala kwana biyu an ka zo kasi su yi suke an kun mi kuma ya dawo to duk an rike jari duk an rike bala shi ke nan kan tiya lalace ya ka ce a wani mace iwayen suka ce ya mai horakawa kaga dai da harkokin wani gashi harkoki fata ka tu gashi ya kare ita ce mai horakawa shi ko tun horakawa ta kasanta wani arman ne wannan baris hudu wal baris biya lazai ya kashe kuna nan baris mai horakawa kuma ka duk baris mai horakawa ga duk baris mai horakawa Allah duk mahiya shi ne mai horakawa na baris ce wani a nan sai kashe kudin gaba daya ya kashe kudin a nan kuma ga wani ya zo ko kadan ma'aikaci ne iya wani kwantabulin abubuwa wani harami shi ma ya kashe kudin furujiwa kudin gwamnati duk ya cinye kudin ya yi harami ko abai bude ya ce an kore shi ya ce mai harkawa ce da abai ta harkawa abu na hakika ya kashe kudin mutane shi da a takaice dai magana arziki abu na Allah kwan kasa sashi a namaci kwan Allah ke da mu ga tare kwan sai wa ana abin darda qal قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اللعانين لا يكونوا شفعاء ولا شهداء يوم القيامة أخرجوا مسلم أبو الدرداء كبار اللبار إنت منزانا صلى الله عليه وسلم يأتي ما سيسينوا لبي أسكون سينوا to gobe kiyama ba sa shiga layin wanda Allah zai bace to kuma ba sa shaida cikin masu shaida ba sa su kenan ko zuku mutane maza da suke ba sa cikin Allah ke bace to kuma ba sa cikin wanda za su shaida ga mutane kware ko cikin fada kenan dai ba mutane kware bane kullu akhrajo musulmi sai wannan ruwaya ta mu'az bin jabal radiyallahu anhu qal qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ayyar akhahu bi dhanbin lam yamut hatta ya'malahu akhrajahu tirmidhi wa hasanahu wa sanadahu munqati'un wa munqata'un abinda yake wannan ruwa kamar da aka dangana zuwa ga manzon sallallahu alaihi wasallama cewa manzon Allah ya ce man ayyar akahu bi dhanbi dun wanda ya ayyubanta dan uwan shi da wani laifi kai mazanaci kai makareci kai kaza to wannan mutumin lam yamut hatta ya'malu ba maka mutu ba eh kai ma kai wannan zina in zina ce in giya ce in menene kai ma sai wani abin ya same ka to wannan hadisi ba shi inganta da na albanin cewa hadisin mawdu na zakariya ma albanin ce hadisin mawdu ma ƙarya ce kuma shi da inganci kuma nan suna kawo shi masu da awal zahir da awa su ce su kama na ruwa a baka tsoron yin wazi gaba ɗaya ma suna ce an ka aibanta wani duk da bai da ya ce wani kai mazinaci kai kaza kai har mai wazi ne ai kana nasiya ne a kaza ba kyau kaza ba kyau na a bari amma cewa dan ka aibanta mutum da wani laifi da ya yi a ce an yanke ma tabbas kan ga mutai aikata wannan magana ba ta da alaka da Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma magana kenan wa an ba'd bin hakim an abihi an jaddihi radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wailun lil ladhi yuhaddith fayakdhibu liyudhika bihi alqawm wailun lahu thumma wailun lahu akhrajahu thalatha wa sanadu qawi kana hadisi sahihi ne kuma kace abin da ke nasan hadisin cewa manzana sallallahu alaihi wasallam ya ce wailun halaka ko azaba ta tabbata lillazi yuhaddis lillazi yuhaddis fa yakdhib mai kariya da ai dariya comedian comedian masu wasan dariya su har ma zuwa ana biyan kuɗi da wa amure dariya a ji aka lesa ta san da san da ta san dariya wannan hadari ne ga musulmi musulmi ne comedian musulmi bai zama kwamitin musulmi gaskiya ba ake musulmi da ba kurin ka yi magana ka yi karya wajen a dariya abinda ba a yi bakwai wajen a dariya kurin wannan haɗari ne gaskiyar magana ba ba wasa ba wasan karya ba wasan karya ba ba wasan karya a shari'a ba ba a yi ɓanna ce kuma ba a yi ta ce duk mai yin magana ya yi karya don a yi dariya ta nemi ce wailun da musulmi wailun azaba kuma halaka za ta bata karshe halaka za ta bashi ƙarin da gaskiya masu wasa kwaikwayo ta yan ba da dariya ya yi hankali a tuba ga allah kuran a tuba ga allah kuran yan wa meye yan wa misali kullum muna rayuwa ne ƙarƙashin rayuwa ta tunanin kahurai su a tsarin muture a tsarin marasa imani basu na shaƙin zuciya zuciya suna cikin kullum neman wai kudin neman da ake yi nema har da za a samu ɗan shaƙatawa kudu a jihohi wasa kaza din wajen neman sa'ada ba duka neman da yi wasa wai a nan a samu dariya a samu ɗan shaƙata zuciya ta sayi shi ne suke nema sa'ada suke nema neman abu da ke a nan suka samu da su suna kaza su nema yana ba na gaba ne ba su da suke suke neman wai ana neman wai ɗan sayin zuciya ne musamman imani imani shi ne a sayin zuciya ka yi ibada ka ji daɗi kai sallah ka ji zamu zuwa cikin sallah annabi abin da zai ce bilal rubuta da mu tare sallah amma abin da ya samu zuwa ta tare sallah sallah ki samu zuwa ibada to su wai wai wannan da kariya da ya aje ka an biya kudi da yawa to zan ga ana ba aka nan ma aka tare aka ga nan aka taro nan za a taro nan ga ai sallar wa wani committee ya zo zai zai taro aje taro musulmi ne wani kallon shi ya kariya wani da ne muna yi rai mana yana ne jan nan garin mana yi ha sana ba a je kun ɗaure kuɗa ba zama kusa kunan wani ya ƙarya kuna dariya Allah ke yi wa an anas ta wannan ruwa ta tabbata hadisin sahihi tabbata albanin yankan ruwa cewa cin abin shi wa an anas an annabi sallallahu alaihi wasallam qala kaffaratu man irtabatahu an yastaghfira lahu na abin da ke so ya kawo cewa kafara wanda ka yi da shi ka roƙa mai gafara ta Allah tunan ruwaye hadisin sai na da wani hanya mai sauki kai nemi yahiya ko wanka san ka ɓata sunan shi ka koma inda ka yi da shi ka gyara su da wani wanda ka yi namshi wanda haka na kuma kaza kaza ya yi lahiya da kuma in ka iya ka nemi yahiya maka kuma amma ruwaya wani bata da kisa ta cikin وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبقد الرجال إلى الله على لد الخصم على لد الخصم مهي وأن الله يزعنا يكي أتكم مزاجي mai bala'in jayayya mai tsananin jayayya da bejin hasu akta da rigima mai rigima mutum mai rigima ne bejin hasu wani bejin hasu ai cancanci makarantar ba wai za hasama fajar annabar labari halin mu na hugi ko ta wai za hasama ya ka zai yi tara husuma fajar ya tara karhanci bejin has ke ba san musulmi zamanto mai tsananin hada ko rigima wanda bejin hakuri in ya tada rigima wannan shi ne abin da yake wannan hadisi kinan dai ina ga mun zo kan babi ne kamata mu tsaya a ƙarshen wannan babi muna fatar allah subhanahu wata'ala ya taimake mu da aiki da abin da muka ji da muna ƙara nanatawa da yan masu ɗaliban ilimi bayan wannan a wajen wannan ne za mu sa fikin suna na asaidu sabit asaidu sabit na shi ne za mu sa insha Allah bayan wannan ya ƙare nan da 'yan sattuka insha Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته